namu sai ce nawa ake siyar da siyar shiga sai ya ce mashi misali dubu biyar to sai ce to shi ba zai biya mara karshen wata zai biya kaga idan kararai duk ya ce mashi to to dubu shida sun garance ni gida zai ga ya dan mai wani kare ce ba matsala sai ya sayar mashi da sigar rance fiya ɗaya dubu biyar shi ko bayan an sa mashi siga a leda an wane ne ce ga alhamdulillah duk wani waje ya sayar ko shi da kanshi ko kuma shi ne shagon sai ce to ka san fa sayarwa ne ko za ka saya ce to amma ka san ta zama ta kan hanyar ta zama yar kwatano ko ta zama ta hannu sai sake saya sigar dubu hudu amma karshen wata zai biya dubu biyar suka ce wannan direba wannan sigar sigar karshen wata zai biya dubu biyar amma kuma yanzu ga dubu hudu a hannun shi yanzu kawai abin da ya faru shi ne ya ba shi rancen dubu hudu zai dawo mashi da dubu biyar a karshen wata amma a rafa suga da aka fi leda suna ka yanzu ba maganar ka yi suga to wannan cinikin shine rina shari'a ta haramta shi ne saboda me saboda akwai riba a ciki yace bai ulai na tibu wa yabi asin atan shine mutum ya sayar da wasu kaya da samanin mu'ajjal da cewa za a biya shi kuɗin a nan gaba sun mayar shari'a minhu sannan ya sai kayan daga mutumin wanda ya sayan kenan a matsayin bashi da akalla min zamani da kasa da kudin da ya sayar maki da kayan halan shi kuma biya shi nan take ana yawan yi wannan nau'in da tiliki shi ne in aka samu aka samu dan bambanci ya zama na wanda ka sai kayan a wajen ba shi ka je ka sayarwa kayan ko wanda ya baka rancen kayan ba shi ka sayarwa ba ya halatta kamar da muka wuzo bayani shi ake ce mace a tawarruku cinikin tawarruki an ibn umar radiyallahu anhu ma ka daga abdullahi dan umar wanda ya rasu da shekara kamar 73 Allah ya yarda da su da mahaifi da shi da mahaifin shi sai ibn umar ibn khattab yace sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama yaqul na ji manzon Allah tsira da ninkin Allah tabbata gare shi yana cewa idza tabaya'tum bil'ina idan kuka rika ta'amuli da saye da sayarwa da cinikin ina kan ma'aikata sun fi wannan cinikin ma'aikata sun fi zai zo kawai ya saya ba kan bukatar kayan ba kuma ya kadar da shi da mugun arha muguwar arha za ga ma'aikata har ma abin da ba a saye ma suna saye don da union za ta ce to za ta zo da bible wala na musulmi zai karba bible suke bari ya kira goma da duk za su saya an ce king james ne king james fashion fashion ne mai kyau wala na ya karba ko union ce za ta zo da adadu sai ce ma har nan wasu su dan karba ka saya wala na ya karba alade fa in ka yi magana ya ce to a daruratu yi bin ma'azura ne annabi ya ce matukar kuka yi ciniki da ta'amuli na cinikin rina kuka rike irin wannan cinikin wa aqattum aznabal bakari kuka rike dindinan shanu ana kuka rike harkar kiwon shanu ita rayuwa in ta lura aslan yadda Allah ya zubo ta ko kowa akwai fannin da zai riƙewa da umma yasa ba su kowa ya raina kowa annasu linnasi min hadarin wa badiyatin ba'dun li ba'din wa in lam yashkuru kadam su mutane da kazan dan kauye da dan dinni wayayye da wanda ba wayayye ba dan boko da wanda ba dan boko ba yaro da matashi to babu li ba'din wa in lam yashkuru kadam sashin su yana hidima ne da sashi ko ya sani ko bai sani ba za ka wani riga da ke ta kaza to kiwon dabbobi na wasu ne da za su sadaukar da kansu je su tare da abin da ke ciki na wasu illoli hadisi na na cikin kitabul iman a sayyid bukhari sayyid muslim annabi ce waɗanda suka fi tsananin rashin imani da tausayi su ne makiyaya raƙuma idan kana tafiya ka ga makiyayan raƙuma malam kan laba cikin rabu lafiya dan ya kashe ka ya zaki Allah ba kuma bane aure ba su da imani na biyu sai makiyaya shanu su ma akwai wani abu na rashin imani a tattare da su imanin da aka yi faɗa makiyaya ta mushi maka jiki a hankali yanzu nan zai zai tsinke maka hannu kuma yace ya tsinke banza ka je kotu kuma ya sai shara annabi yake wanda suka fi kowa tausayi su ne makiyaya a waje zai wahala a baka a kanin ka samo fada tsakanin manoma da makiyaya a waje ba cika fada ba in ka ga makiyayin awaki na fada da manoma makiyayi shanu ne shanu suka tashi ya koma kanana shi yanzu ba aujin ke yake jiri shanu suka tashi za ta yanki kawai ya ce ko shi kawai ba a jin zai to kaga idan kuka zo kuka rike harkar kiwo kowa kiwon shanu a ka bari wasu su yi wasu su yi duk da wai nama baya isa duniya yanzu an fara artificial ne irin haɗin kamfani ya zo kawai a haɗa a yi yanzu a cire mutane ne suna ganin ko muke nuka ne wani haɗa da suke yi a zuba shi a wani katin bututu katin gobe ya kumbura ya yi abin da sai ya yanka shi ne nama kawai abin da ya kamata a yi shine a inganta kiwa sai da kasashen turai ke yi a inganta shi kai makiyayi ba sai kaje ka yi wa alhadu ba a kan motsa da daji da noman ciyawa mai kyau sai dai kullum kawai ya yanko ciyawa a ba da koyi an wuce na yau wai ba akwai da za a yanko girma har zuwa tsawon shekaru sani da ce idan kuka rike kuka da kuma kuka rike dindinan dabbobi dindinan shanu umuman wa rabitin bin zara'i sannan kuka yarda da noma kowa noma shi ma noma akwai manoma a basu da aikin akwai hadisi na na cin sayo da bukari ma da alin sarar islama ya dawo da fatanya da gidan da yake da fatanya galiban rahamawa ba shiga take ba amma da malamai sun fi tattaunawa to ina kuma hadisan da ya jinjina wa noma aka ce gada kan da tarihi kenan akwai wanda noman ya halaka su kuka yadda da noma kawai da wani in dai da gonan nan to shi harkar sallah harkar ibada harkar ilimi harkar zumunci harkar hakkokin iyalai da iyaye hukuman ko kususan ba abin da ya dame sai dan kuka yadda da noma wa taraktumul jihada kuka bar maganar yaki maganar yaki kuka ajiye ba ma a jin labarin me kuke yi abu hudu kenan bai ulaina الأخذ بأذناب البقر الربا بالزرع idan ku abu uku kenan ko idan ku abu hudu kuka bar jihadi shine na hudu sallallahu alaihi wa sallam Allah zai dora kaskanci akan Allah zai mulakanta ku a tsakanin waɗanda bai kamata ku zama mulakantattu ba la yanzi'u ankum Allah ba zai cire wannan kaskancin akan ku ba hatta tarji'u ila dinikum har sai ku sai kun koma ma dini to a cikin waɗannan ababe guda hudu wane ne fitar da mu daga musulunci kenan tabayatun bilirina harkacin dare ba kamar suka ce barin jihadi bayan akwai wajabcin bukatun zai yi da mutane musulunci ko kuma da cinikin yayi nan da kiwon da waye aka ɗauke su su suka ga addinin kuma aka ɗora su aka aka halartar da haka yace wannan hadisi ya ce akwai da huwa guda وأخرج عبد الرزاق في مصنفه عبد الرزاق يا رويتو أتم مصنف في مصنفه عبد الرزاق أنا بالتالي بسنا المصنف ليس بسكين نبو كان رمسن حديثي يا يا رسول يجرى أن تسرى تدريب دا تدريب دا كاتا أنا تمتاز سنة مهمات الباديرة يا كان حديث الصحابة أنت محديث لغابون الصحابة أما تقريب تقول ذاك أقول مسلم haka yana nufin abu da haka sahihi ne wanda shahararren malamin hadisi ne kun san an san shi sosai ya rasu hijira shekara ɗari da ashirin da bakwai a nimra'atihi daga matar shi shi abu isa haka sariri ya ruwaita hadisin daga matar shi da al'amarin ya faru da ita ko a gabanta a gidan Aisha radiyallahu anha annaha dakalat ala Aisha ita wannan mata ta Abu Ishaq as-Sahihi ta shiga wajen Aisha radiyallahu anha fi niswatin a cikin taron mata fa sa'alat amra'atun a tawagar sai wata mata ta tambayi Aisha radiyallahu anha fa qalat ta ce ya ummul mu'minin ya uwar mu'minai in matan annabi wa azwajuhu ummahatuhum tace ya ma'aikiyar mu'minai kanat li jariyatu ina da wata kuyanga ina da wata kuyanga fabitu a min zaid ibn arqam bi thamani mi'atin ila ajali wadda na saye ta daga wajen zaidu dan arqam kuyanga take da ita sai ta kawo sai ta sayarwa zaidu ɗan arkam bi zamani mi'atin ila ajali ɗari takwas zuwa wani lokaci akwai ruwan da suka kewaye ilal alfa zuwa fara biyan albashi mattarai to ha min ubisitti mi'atin sai kuma na saye ta daga gare shi da ɗari shida fa na kattuhu الستمائة sai na ba da kuɗi a hannu na ɗari shida wa katabtu alaihi samanin mi'a kuma na rubuta ko muka rubuta ɗari takwas cinikin irina ta saya ba don bukata ba saboda wasu kuɗaɗe ne ake da bukatuwa kuma aka zo aka yi abin da aka yi shine da ita rashin lamana ta ta kana ce ke cewa bisa wallahi mastaraiti wa bisa man wallahi mastara Allah wadaran wallahi na rantse da Allah Allah wadaran abin da kika tsaya shi ma Allah wadaran abin da ya tsaya to da kaya ɗaya ne kai ka tsaya kuma ka sayar shi ma ya sayar kuma ya tsaya Sirri da wannan musaya ta ku akbiri zai tabna arfama idan ka bai wa zai dan harkar labari an ce ya rasu idan shekara ko dai sittin da shida ko kuma sittin da takwas annahu bada afsala jihadahu to fada miki ya bata jihadin da tsakanin kima a rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ta ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam illa an yatuba sai dai idan ya tuba fa kada kamar aka da Aisha to wannan mata ta cewa Aisha a aiki a kasuwar samadi to sai da Aisha yake ne na karɓi gurkudi na waradatu alaihi al-fadla na mayar da kada karin da aka yi na dubu biyu na ɗari biyu sai na mayar kalan za ta ce mata man ja'a bil man ja'a hu maw'ibatun min rabbihi fantaha ai fa man ja'a hu maw'ibatun min rabbihi fantaha bada kuma sanab wa amruhu ila Allah duk wanda wa'azi ya zo mashi daga ubangiji fantaha daga nan ya ja layi ya janye daga ta'amuli na riba fala kuma salafa da abin da ya ci kafin nan ya je an don fashi amma wa abin guri da Allah na farin na wajen Allah au salat wannan bai ruwa ce to ko kuma cewa sai in tubutu amma dai wakil tubutun ne ko ba da kuma rubutu amwali an abin nan gaba kaɗan in kun tuba rubuwar kuɗin naku ne ka tara mutane haka ka ba su bashi dubu goma goma bayan wata biyu za su da maka da dubu goma da ɗari ɗaya dubu sha ɗaya kai yanzu sai ka ji na wa'azi kawai sai ka sake tara su fiti kowa ya dawo da dubu goma wannan dubu goma rasul mali a nan ne karba amma dubu ɗaya ne fa haramun ne karba wala ta kudu mithla hada wala ta kudu mithla hada kai muna ga aisha ba za ta faɗi irin wannan magana ba ne zafi irin wannan illa tawqifan face tana da madogara sana da kuma nan nabi sallallahu alaihi wasallam dan dai zafi irin wannan magana daga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam wanda ya zalika kuma yin wannan dari'atu ila riba soke kofa ce ta kai mutum gare ba yace da annahu adafa da sil'ata domin ya shigar da kaya ne a tsakani liyattabiha bai'a alfin da khamsiniha domin ya sami damar ba da rancen ɗari biyar da karɓar dubu ɗaya ɗari wazzara'ibu mu'tabara su kuma azzara'ibu hanyoyin da aka bi domin kaiwa ga wani abu kuma musulunci na kallon su وهو قول جمهور الفقهاء wannan maganar ita ce maganar mafi yawanci wa huwa qawlu jumhurin fuqaha ita ce maganar mafi yawan malamai min al-hanafiya da yan mazhabar hanafiya wal malikiya da malikiya wal hanabila da yan hanabila ne yasa bai kawo shafi'iyya ba al-imamu shafi'i ya halatta amma kuma da zai ba ka mamaki ya ce wannan ta'amulin ya halatta amma kuma wannan hadisin yana da magana da inganta ba aka ce dan me yake wannan baya jin Aisha za ta yi fadar wannan magana ita Aisha na da power da za ta fata hajjin wani da ra'ayinta to kai ba zai yi ba ba zai yi ba gaskiya shi yasa Ibn Abdul Bar a cikin littafin shi Alif Shazkar mujaddadi ne shi da ya tafi 172 yace wannan hadisin da yake ya bai inganta ba Aisha ba za ta iya fata jihadin wani ba saboda yadda ta kaba'ir. Shin ribar kaba'ir ai ba hadasawa zai dubu ga alkam yayi ba. Kawai ta'amuli da ke ido ta matar aka saka illa aka da ta'amuli na riba. Wata juwa da ma aka biya aka gyara. Kama dai aka kai ko da babu wannan hadisi shi ke da ke illa ya haramta lura da wancan hadisi na Abdullahi dan Umar da sauran hadisi. Daka nau'i na farko daga cikin nau'ukan kasuwancin da suka haramta saboda riba tara su akwai bai ina akwai bai ina ya da ma ga ta mu'amalar bai ina abin da ya kamata ne neman bashi yayi ka rika kyautata ma waɗanda suke cin bashi ta hanyar biya a yadda ya dace in dai za ka ranta ka biya ka zama mafi alkhairin masu biya ba za ka nema ka rasa ba ya ci ka zo kai irin wannan da'irin cinikin wanda zai karya tattalin arzikinka ya haɗa ka da Allah mana ya kusa da Allah a kanka to nau'i na biyu na cinikayya wanda riba ke iya shiga akwai bai'ul muhafara na uku akwai bai'ul muzabana Imam Ahmad ibn Hanbal ya fitina cikin musnadin shi daga sayyidina Abi Hurairah radiyallahu anhu rafa'ahu Imam Tirmidhi ya ce annabi sayyidina Abi Hurairah ya ce annabi sallallahu alaihi wasallam shi ya faɗa wannan magana ya ce laha anil muhaqala annabi ya hana shirkin muhaqala wa huwa kira'u darbi wa huwa fi sunquli bil hindan shine a yi cikin hatsi lokacin yana zangarniyar ta hanyar ba da alkama tsaba a ƙasa shine yanzu kawai sai ka ce wannan janin na siyar maka da shi a tiya goma ta gero za ka tambaye ka shi wannan damin zai biya nawa sai ka ce ya tashi ka ce to ka tashi tukuna in ka tashi muka gaishe to sai mu in ba ka masara ko ba ka kana wani hana da muzabana kuma ya hana muzabana wa ko kira ustimari littafi shi ne musayar kayan marmari da dalili kamar musayar ɗanyen dabino da busasshe kenan shi kuma sai ta mai muzabana wannan ne kuka ta bayanin yanzu ba ta na hudu daga cikin nau to ta wace fuska da wata shigowa nan in ta kalla za ta ga an cuci shi wanda ya bayar da akwai abin da rashin tabbas da shi wanda ya bayar da tsaba ganin da aka ba shi bai da tabbas a kai kuma akwai wata tazara ta wani fifiko da ke tsakani wanda shi wanda aka yi wa wannan fifikon ya kau da kai ne saboda amfanuwar da ya ko samun biyan bukata wanda kira ko ba ta tsara ba na wuce ce mai kun da hannun hayawan sayar da nama da dabbobi wannan nau'in na shirki baya halatta shi ne a yi musayar nama da dabba kenan wani sarkin bawa ya yanka saniya in ka zo sai ka sai wannan nama da wata saniya mai rai ba ba san nawa ka siya nawa ka bayar ba ya ce la yaji bai ko la ne ibn bi bayri baya halarta a yi cinikin nama rakumi da rakumi a sayi wala na abul bakar da bakarati ko cinikin shanu ko saniya da wata saniya wani haru zalika da makamanta haka wa zalika da jahadi da tamasul saboda jahiltar daidaito da ke tsakani ba wanda ya sani wa yadullu alaihi ma rawahu malik abin da ke nuni ga haramcin haka inda na malik ya rawaito fi muwasaqihi bi sanadin hasan ila sa'id ibn al-musayyib rahimahullah ta'ala anna nabiy sallallahu alaihi wasallam naha bayin dahl bil hayawan nabi sallallahu alaihi wasallam ya haramta ko ya hada sayar da nama da dabbobi wa hada huwa madhabu jama'ir ulama wanda yake madhabu jumhur na malamai kuma yanzu sai zo da kaza da ranta sai su ka ba shi cinyoyi biyu da fuka-fukai biyu da kirki ka karɓa kaza to nan kai na nawa ka bayi ita kuma kazan ta nawa kuma za ta yi abin da ya karɓa wani kure wani akwai jin jahana sai mai da hana amma ba da yake lokacin ma da mai sayar da kaji ya kana to ga wannan kazan daya sai biya dubu hudu sai kuke zuwa ba da soyayyen naman dubu biyu akwai wani ido na ganin ido nau'i na biyar bai'ul amwalin rabawiyya bi jinsi ha ma'a tafaduli aw bi ghairi jinsi ha nasiyata cinikin dukiyar da riba za ta iya shiga ɗan jinsi ɗaya kuma tare da titi kaga naira riba za ta iya shiga ba masu ra'ayin cewa kudu ba ne naira riba za ta shiga wai sai kuma ka yi musayan naira da naira kuma da kashi wannan misali da kike maka tare shi ne masu sayan sabbin kuɗi saboda shagalin ne ko sai mai rafar dubu ɗari sai sai ta ɗari da ashirin a zo biki ya farke ya ta mannawa ta mannawa ya ta mannawa ko a masallaci ya bayar ya cire ba alisana kuma a shagalin ciki shangoliya ko kuma dala da dala na zaka su suna la'akari da kudin muna ina jaraba da kurane makaji a sama za ga dole in ka zo da ita tafiya wata shekara ka buga akwai da'irar da in janar na ce da na shekarun bugawa jana ɗari ɗari ne amma a kasuwar canji ba ta da kima sai dai ka rage mata farashi gaskiya amma ka ga a naira da za a dawo da wani suka zaune suka kashe duk naira duk da an tattalla ko ba za a samu ba an ba da aka yi da aka buga aiki wanda aka buga tsinci wanda aka buga tsinci ke ai ka ga mun fata fata ma da gane na zo na abin da ranar yana fatawa wai wai ya halatta a haɗa tsohuwar ɗari biyar da sabuwar ɗari biyar ba nan fati ne nan fati ne na lauyoyi kenan su ba ta amsa da kan da ya halatta amma dai duka wanda ke yarda ne amma dai wannan birnin da wannan garin garin Najeriya kenan an haɗo su to irin wannan duk dukiyar da riba duk kuɗaɗen da riba za su iya shiga kuma jinsin su ɗaya to baya halarta a yi ƙari au ki gairi jinsi ha ko kuma ba 'yan jinsi ɗaya ba ne amma sai a yi su da ƙari saboda nasi'a da aka samu saboda jinkiri daga ubada da sa'id radiyallahu anhu qala kana rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam as-sahabu bis-sahabi musayar zinariya da zinariya ko zinar da dinar in an ce zinariya tsantsar sinadarin in an ce dinar abin da aka sarrafa daga shi to sai dai a wannan zamanin akwai kasashe da dama da kudin su ne ke dina da zai kuwait da zai baharai da ga duka suna amfani da dina sunan kudin kawai dina amma kuma kowace na ta farashi ce daban yanzu kamar dinar na baharai ya dama dala a tsada ya dama yuro a tsada ya dama kwamta da yake da a tsada kaga dinar daya ana sayan shi da naira Najeriya kusan dubu hudu zuwa dubu biyar kuma sai rike kimar kudin muka Allah ya jarabce mu ne da can wancan sun gama sai da kasar kaf dan man fetur din da Najeriya za ta haka har nan da shekara uku an sayar an kashe kudin har nan da shekara uku an sayar sun buhari shi ma aka yi ta siyar da na bana da na bai wannan ya gaji an sai da na shekarar da ya shi in ka tambayi ministan mai ganga nawa ke haka bai sani ba to da bai iya zuwa wurin bai iya zuwa wurin kawai ɗiba su ya suka ga dama tsabar mulkin mallaka ya sa barista isa haka kano yake cewa yana gaba mun zama matsayin da ya kamata sun mu shirya da Allah akar dare mu roƙo shi da mutanen nan kawai ba su da sauran amfani an ne son su ma a kauye a kawar da shi kawai mun mun yaji akwai sadakatun jariya ko eh kawai da shi Allah zai kawo wanda za su rike kasa ballan tayyawa jinin ka da yawa jinin ka zai kau amma arzikin da muke da shi to bai kamata ɗan Najeriya ya san talauci ba in ba wa zuri ba na alihin musulunci wal maskana ba. Allah ya kamata ɗan Najeriya haka zana cewa talauci wai me ya talauci da yawa zai iya masa bayani. A ce akwai wani tsoho a kan fata zai iya masa bayani. A za ka ga yanzu ma'anar talauci? A ba ma ne. Ana da irin duka zon da rubuta ta ce zo yi man a kan talauci zai iya. A yi kwatancin waye duk zai masa bayani. To ƙasar na da arzikin wannan abu. ba kawai da gaskiyar ta samu a wani irin yanayi. To da ka shi dinariyar shi ne ko ka ce dinar wanda in an yi kisan kai yadda kiyasi da shi a yanzu. To dinariya da dinariya wani fitar da jelifin da azurfa da azurfa wani burru da burri wannan dangi ne na hatsi والشعير بالشعير كما دنجي لنا حتي لستيشي أمدين كاين أدنتي والتمر بالتمر دجدين ودجدين والملح بالملح دروا دروا إن دي لا في مساير يدما مثلا لنسل يدما ديدي لديدي ديدي لديدي سواء بسواء يدما ديدي لديدي كما يدا بيدي kuma ya zama hannu da hannu faɗi za ta da faɗi halin asnafu amma idan waɗannan dangogi suka sha babban wani ya zo da sha'ir wani ya zo da gudu ko wani ya zo da wake wani ya zo da masara to fa bi'u kai fa shi'tum ku yi musayar kuɗi yadda kuke so manoma na kuskure da bazara lokacin shuka sai ya fito da masararki mai kyau tiya ɗaya ta iri sai dai a baki masara mara kyau tiya biyu in za bi wani rayuwa annabi aka annabi ce maki ainihin riba ai abu hurra wannan ita ce tsantsar ribar ma da Allah ya hana sauran ma biyo ta fice yi ya za abin da za a ce masararka mai kyau ta iri sai ka ce tiya ɗaya dubu masararki ta ci tiya ɗaya dubu biyu yanzu ya sayar da tiya biyun ka ya sayar da tiya biyun ko kai ka saya amma ka biya shi ko makwacinka mai awo ya saya shi kuma ya zo wajen ka ya sai tiya ɗaya dubu amma idan ya zo da wake kuma yana kan irin masararka mai kyau wannan za ku iya musaya duk yadda ko ga dama in za ka iya ce masu to ya baka tiyar wake ɗaya da baki biyar masara amma ka ta yi ka fi shi riba gama ya halatta tunda akwai bambancin jinsi fa fi ku kai fa to amma da sharadin ke da kana yadan biyade in an yi a hannu da hannu banda jinkiri da karba naki ka ce an jima ya dawo ya karba a baya halatta wannan hadisi an rage hukuncin liman muslim ya fitar da a wancan ishirin ko da yanayin gishirin ya sha bambam amma jinsin da na gishiri ne to baya baya halatta a samar da ƙari kamar misali irin gishirin da muke amfani da shi yanzu wanda ka galibin masana wanda ga wanda fiye rayuwar ƙauye ko ya rika ziyartar kakanni ya san iyayenmu da kakanni na da can ba sa kan wannan gishirin a mahaukaci suke kallon mutum sai da yana sha galiban in ka je ƙauyuka za ga a bayan gida bayan rubu ko a bayan taki suka yi wata rami haka haka zo da shi gundarin kishirin wannan dunkule dunkulen nan bezan nan sai a je a saka shi a rami sai a banka mashi wuta zai iya awa goma sha biyu a cikin wuta yadda ka san ta kira yin jawul da kone to duk sinadarin da ke haifar da cututtuka a jikinmu ya kashe su to haka ɗauko ya bushe da shi za a daka da shi za a rika girki shi yasa ba ta cututtuka mu kuma yanzu yadda ya zo daga ta kai tsaye raw material ɗin ko ko da ke masu makarantar da kan ce mu da kan Najeriya mu ne raw material eh kayan samun arziki da ka gobe ai za a kwashi gara to mu ne raw material mu za ka taka mata muna da sati kai sauri ka sauko ce bari in ai idan kayan ka dan daga hannunka kawai sai ka yana maka tilawa dai ya zaku duha wa ya zama huda ba za ku zo nan ba ko kuna so ya kama da kai kuma kai ne takalmin da aka taka to za ka sai sun dafa lokacin da magi ne tauraro ya zo irin wannan gwajin suka rika mai wanda ya narke ya narke ba sa sha kuma har yanzu a kauye akwai wanda ba sa cin magi ne tauraro har yanzu wasu ba sa sha wani wani ne wani wani mawadaci ɗan kasuwa tattan ɗan kasuwa nan dare wata na muna hira yana yawan zuwa China yace ka ga magin nan China na yi amma ba ka ke sadan kasan China ya sha ba eh ba wai doka aka sa ba in ce goba ne amma da sun kudo in har in har kamfanin da ke yi ba a yadda ɗan ƙasa ma ya je ya ɗigo ya ɗigo daga kamfanin ba amma kai ka je kace kana so za ta buga maka daga kamfanin za a yi filin ɗin shi a kwanaye yan sanda ko sojoji za su rako kwantenar makin sai ya zo airport dan tabbatar an tada jirgin ya gaba sannan su koma saboda kar a siyar a kasar ba sa sha sun ce guba ne mu kuma nan ma har ma har ma har ma sana'a mu ma ta zama an dingina baki ah wani an dan bude shago ne sai za mu nema na baki eh baki yayi nasara sai yana neman na baki amma da fito tun ya kamata su fito su yi bayani a fata gaskiya shi ma din ana gasa shi aka iya soya shi banka mai kyauta insha abin nan za a samu sauki wannan hadisi alimar mutum ne fitar da shi da ka ba a musayar kuɗi ko kayan kuɗi yan jinsi ɗaya tare da ƙari ko kuma a baka rancen kuɗi ranar biya ka dawo da kuɗin amma da ƙari su ne da nasi'a da fadin وعن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الدينار بالدينار لا فصل بينهما ديناري ده ديناري باب في يكو اتكاني باب كاري اتكاني والدرهم بالدرهم لا فصل بينهما درهم ده درهم باب كاري اتكاني to da mana kai ka to na bisa kiyasi an naira bin naira naira da naira ma babu kari wa dolar bin dolar babu kari فيحرم بيع البر بالبر مع الزيادة مع الزيادة أهلهما ذاك يا حرم تعيب السائر بر دبر kamar wake da wake masara da masara ma a ziyada ta hadi ma tare da tare da yin kari a kan da yin aw zahab bin zahab ko kuma a bada rancen zinariya a zo biya da azurfa na siyatan bisa jinkiri kuma a sa kari wa haka da shi haka dai da tsadan da su ta tafiya wannan shine na biyar cikin nau'ukan da ba su halatta ba saboda shigowar riba a ciki. Ware kuma salam. Eh, a da dala da yi ba, inda cewa aka yi a yi lissafi da dinar ko dirham, magabata da dinar ko dirham suke yi. kawai sai dai a iya kamar yadda Muhammad Ibn Ali Shaukani ya faɗa a cikin littafin tafsirin Bahiya da yake kitabu Diyat kitabu Diyat ko Diyat ya zo maganar biyoyi idan wani ya kashe wani ya ta sabo abubuwa kusan guda biyar da zaki za iya ba da biyar ko dai da rakuma ko dai da kuɗi ko da rakuma ko da shanu ko da awaki ko da tek na kayan sawa a tun da asir. Duka biyar sun daji da kowane, kaga ba dala a za ka ba a kiyasi da dala ban ba dole ba ne ma sai yi kiyasi da dina za ka iya dawa ka yi kiyasi da dirham kuma shi ya fi kamata yi yanzu ka ga in ka ɗauki niyyar kisan kai kuma ka ɗauki littafin ka kaje ka ɗora wa dina naira miliyan ɗari biyar ne da wani abu niyyar kisan kai amma idan ka ɗauke littafin ka dawo ma dina yau ya kai miliyan a zai zai ya kai miliyan goma ko ka ce miliyan miliyan miliyan hamsin kai madadin miliyan ɗari biyar kusan zai dawo maka ten percent ɗaya bisa goma ushiri na wancan me yasa duniya ba ta kiyasi da dirham sai ya fada a kasuwanni an karkata an koma kiyasi da dinar sai ya hau kuma wannan tsarin shi ne tsarin hankali amma banda Najeriya. Kusan a duniya mu muka kaɗai ne muka sha bambam. Da ga mu kaya ya tashi a gabar da ba a irin wannan tunani ake yi ba. Da ga ba fa kaya ko mutane ba su damu da kaya ba kamata ya yi arhafa amma a Najeriya kuma zai yi tsada. sai ya tsada. Daka malamai suke cewa kamata yi tun daga yadda dinar ya haukace da muguwar tsada, ya ce sai ka mallaki wajen miliyan hamsin ko nawa ne biyar abin da kusan hamsin ko ashirin kafin ka yi iya fitar da zakka to ɗan kasuwa nawa ne ke da jarin miliyan ashirin me zai ana a dawo a yi lissafi da dirham in kana da jarin dubu ɗari bakwai ɗari takwas ɗari tara kawai kai zakka kai ma Allah ya azurta ka ka shigo ka shigo dan da ka fara zakka ka shigo gari sunan ka na musamman ya zo Allah yi da mai taimakon al'umma ne amma dai an kiji sadakin ma ka ga kwata-kwata zai dawo dubu talatin arba'in hamsin ta yi na iyaka kawai abin da gyaran da za a yi ta ce to iyaye da za su ba da ƙirsu to su ma ba sai sun yi ɗawainiya ba in ya samu yar irin tabar wannan ta zamani mai ɗan kaushi da filo ɗaya da kula da flat kalas wa ma sai ga wai wai saurayi wai hatira wai hatar salin da ake jira kawo akwai auren da aka tafasa saboda wasu jairan mata sun shigo wai ba salin da ba ketil kuma ketil din ba a san tsohuwa wa ya ce to shi kenan tun da ketil ka abin nan to ketil kuma na kai da ketil ka je ba ka ketil eh in dai ketil ne akwai sa shaguna har na auke shi da johnson duk suna da shi ya gane ba ketil daban ya daban to kaga da za a dawo a gyara shi kenan aisha da me aka kai ta wai kai ta albarka wanda ya ce ta albarka kuma irin wa'annan fina-finan da ake yi da miyagun kirye-kiryen da wa'annan miyagun gidan TV ke nunawa daga wani tsohon gidan TV na ga kautai ne ko ba kautai na adana za ka wai to hakan da suke yi idan kana da sha'anin bikin da kake so mu ya ka maka to muna yi kuma za ka ana yawan daukan nauyi duk masu kallon sai su sani za ga wata ta zo tana bayani to wannan afiyar wannan amaryar da an ba alhamdulillah sun yi kokari dan na zo take cewa jama'a irni kiranen saurawa na sani da angon ya kawo ba irin yan biyar ba ne ba haske da ta kai ba irin yan dubu saba'in saba'in ba ne wutanen sai da kawo guda saba'in da biyar leki irin yan ɗari biyu da hamsin ne zuwa sama har zuwa ɗari bakwai sai da ya dubu hamsin da wani abu kuma a fili ba na nuna kamata ya ɓata na cikin gidan filin jaraba ce wata matan na ci ita ma yace yadda aka zai mata an gaji wani aura tashin na ɗan na yaɗawa na bai kautan ce ko wata ne ba ba bai yi ba idan ya yi ta abin da ya mata ya ajiye mana a gida in ta zo ya bata kamar ya fi ya zo dukan asiri duk da su magungunan za su so inda ya yi kokari a nuna inda abin ya zama al'adari na mera yawayin na unar ma'u da ce bai kuɗe na bidai na zaki da ko? kudu kuɗe bai kuɗe na bidai ne sayar da bashi ko sayan bashi da bashi ana mu'amala ta sai da bashi da bashi kana imamu kana imamu ibn qudama al maqdisi ibn qudama al maqdisi a cikin littafin shi al-mughni Allah ya masa rama yake cewa idan kana da rajulin fi zimmati rajulin dayn idan wani mutum na bin wani mutum bashi walil akhari alayhi dayn ko walil akhari alayhi darahim wani kuma na bin shi akan ɗayan kuma akwai wasu darahimai shi ma da yake bin wani fasarafa bi ma fi zimmatihi ba sai suka juyar da abin da ke kawunan nasu suka sayar kenan to lam yasiha da inganta ba abin da suke yi misali sai a ce zaidu da bakru zaidu yana bin bakru dubu hamsin zaidu na bin bakar naira dubu hamsin zuwa da watan sha biyu ko zuwa ramadan shi kuma bakaru da ake bi dubu hamsin a shi zaidu da yake bin bakar din dubu hamsin sai ya sayar da wannan bashin sai ina bin wani dubu hamsin na sayar maka da shi dubu talatin amma ka iya yin ka je ka yi tsabi sai a yi ta mu'amala sai a rika sayar da wannan hada-hadar kudin. Kila wannan nau'in na ciniki wasu abubuwa na social media za su iya shiga. Shi ne ka sayar da abin da babu shi a hannu wanda ya iya shigowa nan. Bai kuma dai ta inda ka ne. Ya nahu ma Allah ajalu lokacin shi bai yi ba. To shi ne yake tsalar ya sai a bai inganta wani wanda hada kalan laifi da wannan الإمام الليث يقعد هذا الإمام الشافعي ده الإمام ابن المنذر أجمع أهل العلم على أن بيع الدين بدين لا يجوز ما لم يسمع لكن شافعي تباشي تباشي بايع على بل وقال أحمد بن حنبل يقول إنما هو إجماع أي إجماع ما لم يجمع وقد روى أبو عبيد في الجري أبو عبيد الكتاب من الجري يقول أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الكالي بالكالي النبي هذا سيل تباشي تباشي وفسره بالدين بالدين za ka samu wannan magana ya a cikin almuguni ta nuna kudama wa kada shehu da islamin su sai ni ya kan rani rai mahullahu ta'ala fi ma rabbi kalami an ta'arin bai iddaini biddaini lokacin da yake magana kan sayar da baki da baki sai wa inna ma warada nahyu an bai'il kali bil kali hani ya zo game da cinikin sayar da baki da baki wal kali huwa al mu'akhkharu huwa al mu'akhkharu alladhi lam yuqbal bashi shi ne wanda ba a riga an karba ba ba haza na yi ba ka riga ka karba bashin ba kuma sai ka tsayar da shi na bakwai wannan magana za ka same ta cikin majmu da fatawa mujallabi na ashirin ya ce na bakwai annahu an bayyin wasala hani da shari'a ta yi game da haɗa ciniki da ranci za ka yi da ya abu mutum sai ka haɗa tsakanin ciniki da ranci suratu adal bai yi sura ta wannan cinikin shi ne ayyakunan rajul lidari wani mutum ya ce ma wani ashari sin attaka bi alfin zan sai wannan kayan naka dubu daya ala an tuslifa ni ya taraka ala amma da sharadin zaka ba dancan dubu goma zaka ba dancan dubu goma ko shi ya kawo ko ne ka kawo misali a ce mutum na sai da magunguna akwai wanda za su yi expire ranar monday sai zai ce na sa rancen dubu goma ya ce sai ka ce mai sai in zai sai wancan magani ko ka faɗa mashi gaskiya da shafarar monday zai expire in ce na mene ne ya ce maganin kai kai ne da na ne ana sha ana ciwon kai da na ne yan an ana son karfin jiki ma ana sha to baya halatta saboda ai baki daban ku je ku kulla shi daban ciniki daban ku kulla shi daban masalan bai ta alu kira'a sai ya sanya sayar sayan kayan shi wasilatin bi aqdin dayn ita ce hanya ta cin bashi wa huwa muharramun wannan ya haramta bi an takutta sarfin jarra manfa'atan fa huwa riba domin duk rancen da ya jawo amfani ya zama riba mun tattauna kan wannan maganar littafiyatin dirasar hadisiya fa innahu hadithun da'if mun ka dace ta bangaren dirasar hadisi da ilmi amma ta bangaren ma'ana gaskiya ma'ana ce ne kyan gaske duk bakin da ka bayar ya jawo maka amfani ko bautar da mutane to wannan fa'idar da ka samu riba ce kana wucewa da motar ka in ta mutu ba mai tura maka sannan sai wani mutum ka zo za ka wuce sai ka mutu akwai wani mutum da ka ba baki sai ta so ya dafa bayan baya dafawa ka ce ya koma kai yanzu wannan turawar da baki dari biyar za ka bayar a tura to yanzu kenan ka ba shi ba shi ya maka aikin dari biyar a kyauta wannan dari wannan turawar da bane ta ta haram sai dai in ya gama tura ka biya shi idan na ba komai a da komai ai ba da biya ka bai da can ba ka turawa ya ce wa ruya an malik an rawaito daga liman malik annahu balaghu labari ya same ko hadisi ya same shi annabi rasulullahi sallallahu alaihi wasallam naha an bayyana wa salaf ya hana cinikin rance da baki a hade daga rinja a shari'a ita shari'ar nan ta zo ne da tahrimin idrari da haramta cutar da mutane wala khidai da yaudara wala kishi da maguri duka wani abubuwa ana su a ta'amulin yau da kullum na mutane وقد تقدمت معنا بعض النصوص العامة وسنستوشي سنزو العامة نجبا ديا وانا وانا بسكي لقائدة تجبا ديا الدالة على ذلك وانا بسكي نوني أكم أكم suna suke nan ba bukatar ta sake maimaita su ma'anar don ya yi maganar wasu a baya ya maganar izrawu ko maganar musamman a fida'o da ke na da kuma yake da garara wala zira duk wani abu da za ka cuci wani kada ka yi ya sa ka ce a yi bayani kai ka bayyana kayanka fai da bayyana wasu fayin sadaka wa bayyana buri kalama masu bayyana wayan katama wa kataba ko barkatu bai ilima kowa yayi bayanin abin da ya shafe shi na kayan shi yake wa alaihi fa kada kullu muharramat shari'a adadan min al-buyuti kama da ala darab aw qida minha yana da dai mutanen sai mun tashi wa alaihi fa kada harrama shari'a mun din ta haramta wasu nau'ukan sayayya da ta'amalin kasuwanci saboda a cikinsu akwai cutarwa kuma a cikinsu akwai yaudara ke musulunci kai tsaye da ya hana walin kuma salam e e amma masara ya baka ranci kuma shi ma ya tantar da za ta zo farashin ba zai zama daidai ba a ciki akwai taimakekeniya wannan nakasun da aka samu shine sakamakon ba za a ce a kara ba in ana so a yi daidai ku yi ko ku yi sada amma in dai ba shi aka yi ba kawai rance ya baka haka za ka zo ka biya amma malam wasu daga cikin malam malikiya suna cewa idan ka ci bashin mutum idan ka zo biya ba kimar abin za a kallo a lokacin da ka bashin ba kimar abin a yau amma da yawan malamin ko ba sa ganin haka dan ba ce muku kenan yanzu a ce a samu wasu ma'aurata sun zamanin shagari a ce bai biya ta sadaki ba naira hamsin kawai to kawai za a ce a lokacin su shagari 1961 naira hamsin ne take ji ya ce a har gida take ji ai an maka za a ya ce to ba ta kudin kujerar haji a ba na ba na ba ko na ba da ya ba ta yayi ai ba yanke na ba na ba idan ta so za ka ba ta ba ce ba ke ne amma dai kotu za ta yi shigo kuma ce kai garka ba ta amsu tsakani ga Allah kuma ta yi asara ta yi asara to tun da masara ce masara zai karba sai ya hakura da dama ya yi ne da ya sami lada wata hawan niyya wa alaikum assalam wa rahmatullah eh eh Dama jinsin su ɗaya ne? Shi za a kanda. An ce jinsi ɗaya, ruwan da ke ma wannan shi ke ma wannan? Amma a ƙa'ida kuma jinsi kamar jinsi ɗaya ne kun? Wanda jinsi ɗaya ne, ba za a yi musaya tsakanin su wani da ɗaya ya fi ɗaya. wannan ɗarin tsarin kimar da bambancin zalika fannin lahi dauro da dauro ko dauro da gero ba za a yi da tsari ba in dai jinsin ne sai dai a ce dauro da dawa dauro da masara dauro da wake wannan ba zai mu kai fashe kaga shi ma jinsi ne shi ma to sai a kauce matsari sai dai a sayar da wannan a sai wannan kada yi musayar su kai tsaye tunda sun yi kamanceceniya da juna na sun kamar sun dan tarayyar wani abu na jini wa alaikum assalam eh to ne kamar na wani iri eh eh
amma da kan jama za ka daga wani zuwa wani lokaci idan ya kawo da gida har ya sayar maka da goma eh sai ka ce kai za ka sayar maka da kan goma da amma zuwa wani lokaci in ya kawo da gida ka kai ka sayar maka sai kuma bai kawo ba kai ba ka gidan su ne a yana gidan shi yana gidan bai tashi ba, ko yana kan mashin eh kuskuren eh bai kamata a haɗa cinikayyan biyu ba ne da ya zo ya siyar maka goma ku gama cinikin a rubuta takarda a sa hannuwa ya komai har ma a samu hauji hauji shine ya zamana ka karbi gida in gida ne in mashin ne ka karbi mashin shine ka karbi makullin da takardun mashin din in ka karbi makulli ka karbi to daga nan ka iya bayar mashi ka ce ya zauna tabarru'at don taimako kuma nan da ƙarshen shekara in ya sami kuɗi ya zo za ka sayar mashi eh a lokacin yi zo sabon ciniki za ku yi ka siya goma ka yi nuna mashi domin rashi da yawo talatin ko arba'in ko hamsin zai ta kaya amma kana ɗauki cinik sayanka kuma a jingina shi da sayar mashi sai zama kamar rance aka bayar sai aka yi wayo aka saka gida a tsakiya aka fashe da guzuma za ka fi dubu da to shi wannan ainihin riba kenan kuma hila ce Allah ce da ta bi wata bata halarta ba ka fahimta amma babi na taimako ana iya yi annabi yayi haka da sai na jabi san Abdullahi radiyallahu anhu ma ya sai raƙumin shi yake muna kanya mun koma karo zan baka kudin suka je ya kirgo kudi ya baki ya biya da kike ka fara kuɗin da ka tafi kyauta ne maka to ba da ya iya haka amma kada a haɗa ciniki da kyauta bai a talibi bai a kenan ko iba wa bai baya haɗarsa na ware kusa na a kan ne eh eh a bai halatta ba ai duka dawa ne farfara da gori da dawa da gajera da yar gidan gona da ta gargajiya dawa ne ko da a kasuwa ta ka ta duka kawai abin da za ku shi ne ya sayar da kaurar kai wa farfarar ka farashi ya biyo ka ya tsaya kaurar ki dubu biyu a kasuwa farfarar ka dubu biyar siya shikenan yayi amma in dai musayar ce ba maganar rai kai saboda da duka dawar jinsi ne daya sunan su kurra sunan su duk ko a kasar wata dawa ake cewa yana da yi dabara kawai da raba wani abu amma asalin sunan yankan yana nan dawa ne ce wata iri yake farfara mori saura da jera tsohuwa faraja waye duka dai shi ne so da ka baya halatta a yi wannan ganin Allah ya san gaske ganin ka ga mu ya an bi Allah ya san da Allah ya san kurla su ne da